أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفكه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أأذن الله وأجرنا من النار bayan haka ‘yan uwa musulmi muna isar da saƙon gaisuwa ta addinin musulunci saƙon gaisuwa ta ‘yan aljanna wata hiyyatuhun yau mai alƙaunahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga mahallicinmu Allah mai kowa mai komai mai nufi ranar sakamako wanda cikin yardarsa amincewarsa da ƙaddarawa sai hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta juma'a rana mai tsadan gaske a kwanakin duniya kuma har yanzu mun shiga kwanaki ko darare mafiya tsada a dararen duniya gaba daya yau muna ranar 21 ga lissafin ramadan hijiran fiyayyen halitta a farin jakada annabin Allah annabin rahma manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekarar 1446 wanda yake daidai da yau 21 ga lissafin maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025 kuma kamar yadda muka saba za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daidai irin wannan lokaci na bayan sallah asubahi wanda a jiya in za mu iya tunawa mun kammala episode a ƙarƙashin wannan season da ya zo a ƙarƙashin suratul baƙara da ke yin nuni akan mu'amala ta dukiya episode ɗin da muka kammala shine episode da ya shafi bayan Allah na ƙwarai bayan Allah mu'minai bayan Allah masu taƙawa kamar yadda Imam Ibn Kasir ya ambata ya ce bayan Allah ya gama ambatan bayansa mu'minai masu taƙawa masu amfani da dukiyansu domin ciyar da addinin Allah gaba sai kuma ya buɗe sabon babi ma'ana aka shiga next episode shine harkokin mutane wanda su kuma ba sa cikin rukunin waɗancan ayarin mutane da kirki ba sa cikin rukunin waɗancan ayarin mutane na ƙwarai wanda ba su ɗauki dukiyarsu ta tsole musu ido ba ba su ɗauki dukiya a bakin komai ba za su iya ɗauka su ciyar da ita za su ba da dukiya saboda sun san dama Allah ya ba su ne domin su yi hidimta wa addini يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم dan haka su ba sa wasa wurin daukan dukiya su baya sai kuma ka bude babi na waɗanda su kuma a hannu guda mako suke yi ba sa son bayarwa kuma suna son dukiyar ta ƙaru suna son dukiyar su ta ƙaru wannan ita ce ɗabi'arsu duk wani mai cin riba ka je ka aura baya ƙaunar cire dukiyar sai bayar ko da kwandala ɗaya tunani yake in ya ba dukiyar za ta rabu saboda magudin kar ta rabu din shi yasa yake ƙara wa mutane idan sun zo neman kuɗi a kunsa zai ce to na baka dubu ɗaya ba dubu da ɗari biyar za ka dawo da ita in dubu sha biyu za ka dawo da shi in dubu goma ne sai ya ninka maka kuɗin ko kuma ya maka wani ƙari wanda zai tayar maka kanki wannan yake nuna cewa a zuciyarsa babu taƙawa a zuciyarsa imaninsa da sauƙi sabanin bayin Allah da Allah ya gama ambatawa dan dama suratul baqara kamar yadda muka faro tun daga farko takan ba da mukarana ne tsakanin bata da shari'a ko tsakanin ƙarya da gaskiya in an ambaci yan wuta sai a faɗa ambaci yan aljanna ko in an ambaci yan aljanna sai a ambaci yan wuta in an ambaci mu'mine mutane kirki sai a ambaci munafikai haka take ta jujjuyawa in an ce kaza haka sunsa sai a ambato saboda ka gane illan masu aikata ba daidai ba kai kuma iya kokarin ka wurin ganin cewa ka nisantar da kanka daga ɗabi'u irin nasu in ba haka ba kuma za ka iya halaka kamar yadda su ma suka halaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal faqar aksha alaikum ba talauci nake je muku tsoro ba walakin a sai dai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya ina ji muku tsoron duniya kada Allah madaukakin sarki ya saka muku dukiya fatatanafasuha ku je ku yi ta linkaya kuna gudun guduma a cikin neman duniya kamata na fasuwa kamar yadda 'yan baya suka yi a cikin neman duniya fatuhulika kun kama halaka sai ta halakar da ku kamar yadda su ma suka halaka a neman duniya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa li kulli ummatin fitna kowace al'umma da suka shuɗe gabanin mu suna da tasu irin jarrabawa sai ya ce fitnatu ummati almal jarrabawan al'umma ta mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an daura mana fitina ne akan dukiya shi yasa zamu ga a cikin gida tsakanin miji da mata an kaga wani auren ya mutu sau tari in ka bincika za ka samu rigima ne akan dukiya ya ajiye kuɗi ta taɓa ko ta ajiye kuɗi ya taɓa don haka ita ba za ta haƙuri ba ko shi ba zai haƙuri ba tsini ko baya hawa tsini ƙarshe sai dai ɗaya goce don an goce ko shi ne aure ya rabu ke Allah madaukakin sarki ya kare kafin mu shiga karatu za mu so mu ɗanyi tsokaci ko da na minti ɗaya ne game da abin da ya shafi wannan goma na ƙarshen ramadan babu ko shakka waɗannan darare goma na ƙarshen ramadan bisa ittifaƙin malamai masana sunan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani dare a duniya da ya kai waɗannan darare ɗin tsada da muhimmanci saboda haka ana buƙatar mutum ya iya ƙoƙari ya ga ya ribaci waɗannan dararen ta hanyar yi wa allah madaukakin sarki bauta bauta ake so ka dage da yi sannan idan ana maganar yini yini ne kuma yini wanda hasken rana take zama a cikinsa kamar daga farkon hudowar alfijir misali zuwa lokacin da rana za ta faɗi lokacin magariba shi ne abin da ake lissafawa a matsayin yini ketowar alfijir kamar irin yanzu hasken za ka ga ya kama da hasken faɗuwar rana to daga wannan lokaci zuwa hasken faɗuwar rana in irin wannan yinin ake lissafa banda daga faɗuwar rana ko zuwa ketowar alfijir nan kuma ana lissafa babu yini yini masu daraja irin yinin farkon goma na farkon watan zulhijja goma farkon watan zulhijja babu yini a duniya da ya kai su tsada to me yasa aka bambanta cewa darare na ƙarshen watan ramadana sun fi tsada sun fi muhimmanci sannan yini yini kuma na farkon watan zulhijja sun fi muhimmanci akwai dalilai guda biyu dalili dalili na farko shine cewa yinin da goma farko na zulhijja su ne yini-yini wanda ake samun ranar arfa a ciki ranar arfan nan kuma rana ce wanda allah yake kankare zunuban bayansa kaf wanda suka ce ina suka tafi aikin hajji suke tsayuwar arfa akwai wani tagomashi na musamman da sauran 'yan jama'an da suke rayuwa a sassanin duniya wanda su ko ba samu zuwa aikin hajji ba allah bai hore musu ba ba su da wadata don aikin hajji na masu wadata ne ba su je ba to amma za su yi tarayya da waɗancan bayan Allah da suke tsayuwar arfa ranar tara ga watan Zulhijja ta hanyar azumtar wannan rana ta tara ga watan in sun azumci wannan rana din su ma za su samu kafara na zulmansu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam na shekara biyu haka ne ko na shekarar da ta gabata ba shekara biyu ba na shekara da ta gabata hakan shekarar biyu sanatul madiya wal baqiya shekarar da ta wuce da kuma wacce ta rage za ta kare ana cikin goma farko na zulhijja ma'ana wata na goma sha biyu kenan wanda daga shi ya kare haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga kenan ranan tana ɗauke da wani ɗumbin albarka mai yalwa mai danko ta yadda idan mai aikin hajji ya tafi yana ribatar wannan tsayawar ƙarfa kai kuma kana garinku kana ƙauyenku a cikin tushenku kana zaune baka murza ko ina ba kana zaune saboda talauci amma yau abincin bakin kama ya gagare ka amma dai zaka iya yin azumi sai kai azumi na wannan rana kai tarayya da ƴan uwanka alhazai da suka tafi aikin haji su an musu gafaran zunubai a wannan rana din kai kuma an ma gafaran zunubai a sanadiyar azumi da kai to sai mu aje wannan misali na biyu shine a dare guda ɗaya da ake samu a goman karshe na watan ramadan wanda wannan dare din shi kuma ya fi watanni dubu alheri ma'ana ibada da zaka yi na watanni dubu bai kai ba ibada da zaka yi iya wannan dare ne wanda daga faduwar rana zuwa kafin ketowar alfijir yake karewa idan har ka samu wannan dama kar ka yadda yi wasa da ita ka samu dama kar ka sake daman da suka ce maka akwai wani hadisi wanda malamai yawanci sukan buga misali da shi akan wannan akwai wani wasu bayan Allah guda biyu sun shigo musulunci tare sai suka yi fafutuka wurin gwagwarmaya tare duk wani shahada in an kira suna zuwa annabi yana rayu shikenan sai ɗaya daga cikin su ya yi shahada ya yi mutuwar shahada a wurin yaƙi aka zo aka yi komai da komai ya wuce shi kuma ɗayan bai rasu ba har sai da ya samu ramadana mai gaba ya yi ibada a cikin ramadana bai kama bai yi wasa ba bai yi wasa ba sosai a cikin ibada da ya tunkara a cikin ramadana kafin ramadana na gaba sai Allah ya masa cikawa sai ɗaya daga cikin sabbin manzon Allah ya mafarki yake cewa mutum biyun nan dai da suka zo ɗaya ya shahada ɗaya kuma bai yi mutuwan shahada ba amma fa na ga wanda bai mutuwan shahadan nan ba ya fi ɗayan daraja a gidan aljanna a mafarkin da ne manzo Allah ya aka yi haka ni wannan abin ya ban tsoro sai manzo Allah ya ce bari mu fashin baki gaba ɗaya da ku gani shi wancan tabbas ya yi mutuwan shahada a wurin yaki kuma ya dace da wannan mutuwan shahada dan da zuciya ɗaya da ikilasi ya je yake shi kuma wannan ya samu ƙarin kwanaki daɗi akan na abokinsa ne riga shi saboda haka da ya samu ƙarin kwanakin nan sai ya samu ziyada na amali salihah ta yadda ya azumci ramadana ya ribaci ramadan ta hanyar yin ibada musamman a dararen goma na ƙarshe wannan abin sai ya ƙara masa ta goma shi wurin ƙarin lada akan ɗan uwansa ne riga shi bai halarci ramadana ba kaga kenan shi akwai riba ga rayuwarka ta kai ramadana kuma ka yi ibada a ciki ya fi wata dubu wata dubu shine shekaru tamanin da uku da wata uku da sati uku da kwana uku da awa uku da minti uku da sakan uku da mili sakan uku uku uku uku infinity in ka buga haka zai baka ka yi ibada a wannan daren shi shi kadai kuma Allah ya gaya mana lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr yace salamu hiya hatta madala'il fajr wannan daren na cikin aminci da nutsuwa har zuwa ketowar alfijir to don haka ya yan uwa masu girma mutum ya iya kokari ya ga cewa ya ribaci wannan dare kar ka sake a ce numfashinka ya kawo kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisi na amin amin da ya faɗa sau uku amin daga cikin amin uku din yake cewa wanda ramadana ya riske shi yana halin lafiya kuma yana da daman da zai iya yin wasu abubuwa kuma sai bai yi ba bai shiga aljanna ba ba 'yantar da shi daga wuta ba wannan Allah ya turbata hancinsa a cikin wuta ko Allah ya turbata hancinsa Jibril ya addu'a ya ce wa manzon Allah ka ce amin annabi ya ce amin saboda haka akwai falala mai tarin yawan gaske da bai kamata ba a ce kana mai kana halin lafiya ba ka ribaci wannan daren ba malamai ma sukan kara da cewa mata masu al'ada wanda ba za su iya yin sallah ba in ta samu za ta iya raya daren ta hanyar istighfari da wasu abubuwan da azkar wanda wannan ba a hana ta ba da tilawar alqur'ani ba a hana ta ba sallah ne ba za ta yi ba dan in ta yi sallah kuma nan ta zama ja'ira ta aikata babban zunubi ga rashin tsarki ga bauta wa Allah wannan kuskure amma in ta yi azkar ta yi ta yin azkar gwargwadon yadda za ta iya har zuwa abin da ta ga za ta iya ta kwanta ta yi bacci daga ƙarshe ya ku yan uwa masu girma kada neman ribatuwa da daren lailatul qadar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita masuha fi ashr al-awakir min shahr ramadan ku neme ta a goman ƙarshe na ramadan ko fi witiril awatir a witiri shine daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 waɗannan su ne darare da ake sa ran lailatul qadar da za ta fito a ciki kuma ba mamaki ta wuce ba mamaki in ka auna yanayin da muka samu kanmu daga faduwar rana jiya zuwa yanzu duk da zafi da ake kaji daren ya zama cikin aminci wani dai ban ji haushin karnuka ba ban ji abubuwa masu tada hankali ba a daren jiya wallahu alam to kaga ta yiwu daren ya wuce ga masu sanda da nufin za su yi wai dabara ce bari sai daren 23 ko sai daren 25 ba sa lura da daren farko nan kuma yakan iya faruwa a daren farkon ma'ana daren 21 Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abubuwan da muke yi kira na karshe na karshe da zamu yi akan masu raya daren daren goma karshe na Ramadan shi ne mutum ya ji tsoron Allah a ƙoƙarin raya daren lailatul qadar za mu ga cewa sallan asuba idan an shiga gomin ƙarshe tana haɗuwa da tasgaro wurin halarta za a zo sallan asuba ka ga masallaci ya gagara cika me dalili saboda wai sun kwana suna sallah su masallata dan haka jikinsu yayi nauyi kuma sun kwanta suna ta bacci to wallahi wallahi wannan ba ƙazamin tunani ba ƙaramin ƙazamin tunani ba ka rasa sallan farilla ka je ka kai sallan nafila ka bar ta farilla ba kai ba wannan kasamin tunani ne yawanci mutane suka yi irin wannan abu wannan ganganci ne kuma ka yi wasa za ka zobe ladan ka da ya kamata a ce za ka samu domin sallar asubahi ita kadai ta fi ibadan da za ka yi na lailatul qadar in baka sani baka san wannan sallar asuba da za ka yi musamman a wannan daren lailatul qadar ne a ce ka sallaci isha kuma ka zo ka kai rakata ne fajr a wannan daren sannan kuma ka zo ka yi sallar asuba to riban da za ka ci ba za ka kamanta shi ba da ce ka yi tahajjudin ka raya daren amma kuma ka kwanta ka manta ba kai sallar asuba ba har ma sahur ma baka samu kayi ba kayi asara masu yawan gaske wa kanka dan haka ya koyan uwa masu girma mutum ya iya kokari wurin ganin cewa a kokarin neman nafila kada ya manta da abin da yake na farilla annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisul qudsi cewa Allah madaukakin sarki yace babu abin da nake so bayi na su sama da su aikata abin da na farlanta musu amma dai inda bawa na zai ke kusanta ta kuma da aikata ayyuka na nafilfilu ni kuma zan kamace shi inji Allah madaukakin sarki zan so shi saboda haka cikin neman shiga soyayyar Allah ta hanyar aikata nafilfilu kuma kada wannan ya sa ka aikata abin da ba daidai ba na yin watsi da sallolinka na farilla aikin farilla din shi ne dole sallolin nafilfilu ba dole ba ne wallahu ala Allah madaukakin sarki ya dace da Allah madaukakin sarki sai ya ce mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah ya saka da alheri ubangiji madaukakin sarki yace allazina yakuluna riba lalle waɗannan da suke cin dukiyar riba la yaqumuna ba sa tashi a ranar alkiyama illa kama yaqumu allazi yataqabbatuhu ash-shaytan min al-mas sai face kamar wanda aljini ya bige shi saboda ya shafe shi me yasa za a yi musu irin wannan mummunan tashi a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki yace zalika bi annahum qalu hakan ta faru ne a gare su ko za ta faru a gare su saboda sun yi furuci da cewa innamal bai'u mithlur riba ai kasuwancin ma kwatankwacin riba ne wa halallahu al-bai'a alhali Allah madaukakin sarki ya halatta yin cinikayya a saye da sayarwa kasuwanci wa harrama riba kuma Allah ya haramta riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih wanda ya ji wa'azi wa'azi ya zo masa daga wurin ubangijinsa fantaha sai ya hannu daga aiki na neman riba falahu ma salafatu du abin da ya tara a sanadiyan tsumulmula na riba an mallaka masa halak malak wa mana'ada haka ne wa amruhu ila Allah amma al'amarinsa kuma yana wurin Allah na haka baka san meye Allah madaukakin sarki zai masa ba wa man'ada duk wanda ya koma bayan ya ji wa'azi fa ulaika ashabun nar wadannan sune tantagaryen yan wuta hum fi hakalidun sune masu dawama a cikin gidan wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu yasa ba ma cikin su ubangiji madaukakin sarki yace allazina yakuluna riba masu cin riba to wai riban nan mece ce ita riba ita ce neman dukiya ta hanyar haram ya sha Allah madaukakin sarki yana cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin ɗan uwanku ta hanyar barna ta hanyar zalunci illa an takuna tijaratan an taradin minku sai dai zama cin dukiyar da za ku yi ta hanyar tijara ne kasuwanci ne wanda kuka yi da amincewa da jin daɗi a tsakanin ku cikin farin ciki ko kulla cinikayyar sannan ɗaya daga cikin ku ya ci riba ko da ku ana ganin ya da kyancin ɗan uwansa ne wannan babu laifi saboda a kasuwa in dai ba zalunci mutum ya saka a ciki ba zunzu mutum iya kasuwancinsa ne ya sa sai ya ci riba mai yawan gaske ta yi ma yanka kudin kayan da ya sayo a wurin sayarwa wannan babu wani laifi a ciki illa iyaka dai ana shawartar yan kasuwa da suke tausaya wa bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma yan kasuwa addu'a cewa nabarallahu bi'an Allah ya farara albarka ma wani da faɗi sunansa ba kenan ta yi ko kai ne ko mu ne duk wani dai mai harkar kasuwanci ko wani iri karkare na kasuwan da kake samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara wa samhan iza iktada inji annabi sallallahu alaihi wasallam mai saukin hali mai ciyar da mutane daɗi mai jefa farin ciki a cikin zukatan mutane lokacin da ya zo sayan kayansu ko lokacin da ya zo sayar musu da kayansa ko kuma lokacin da zai yanke hukunci akan wani abu shi alƙali ne ko kuma mai jagoranci kamar mai anguwa ko sarki ko wani abu daga cikin mutane masu jagorantar al'umma lalle ka tabbata kada kake kuntatawa kana sa mutane suna jin babu daɗi a mu'amala da kai ta fannin cinikayya to riba ita ce ƙari akan abin da mutum zai bayar a matsayin rance ya baka rancen buhu ɗaya sai ya ce amma fa za ka dawo min da buhu ɗaya da tumbi ko ya baka naira dubu ɗaya sai ya ce za ka dawo min da dubu ɗaya da ɗari biyu kai kuma sai ka yarda to don haka harkar da ta shafi riba ka bai mutum dukiya ya zo dawo maka ya dawo maka da jinsin wannan abin amma da ƙari wannan shi yake cewa riba kuma riban nan tana da ƙofofi masu yawan gaske kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙazantar riba dattin riba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba bid'un wa sab'ina qaban riba tana da ƙofofi 79 ko 70 da yan kai nan ce bid'u yana dauka daga uku a bakwai tara yawa yan kai kawai nan ce yan kai shi kenan amma yana ɗauka yana farawa daga uku zuwa tara riba tana da ƙofofi saba'in da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara mara-mara da suke karuwa kan lissafin da ya cika daidai to ƙarin lissafin da zai zo kafin a kai ga cikatar wanda zai rufe ƙofa daga sama daga uku biyar bakwai tara su ake ce musu bidiyo bidiyo ashirin بدء وثلاثين بدء وأربعون بدء وستون بدء وسبعون أنا نفهم wannan tara din da suke karuwa a kayan lissafi amma mara daga cikin su shi yake cewa bidiyo to ita riba tana da kofofi 73 mafi karanci daga cikin kofofin shine mislu an yanki harajul ummu shine kaman mutum yace ya zawarcin mahaifiyarsa ya aure ta eh wannan shine mafi in kaga wannan abin ya maka muni kaga abin ya ya kasanta ba za ka iya yi ba to karka karka ce ba a hakan kuma wannan kazantan da kaga yayi muni ba za ka iya yi ba shine darajar kasa na in an kamanta laifin riba mafi karanci shine kwatankwacin zunubin da mutum zai jangwalo wa kansa idan ya je zawarcin uwarsa ya aure ta uwarsa mahaifiya idan ka ga wannan abin ya kazanta ya yi muni da ba za ka iya yi mutu ka cire kuma hakan shi ne mafi karanta daga cikin ƙofofin riba yana daga cikin abubuwan da mutane suke na riba shi ne mutane masu sayar da kayayyaki misali kamar mai sayar da atamfa ko mai sayar da dabbobi ko mai sayar da abinci ka zo gunsa neman bashin buhun shinkafa zai ce to ga buhun shinkafa ko ka zo neman turbin atamfa zai ce ga turbin atamfa ko ka zai neman akuya za ka ce za ka yi aƙiƙa zai ce maka to ga ɗan taure ko ga rago ko dai wani abu daga cikin abubuwan da ake sayarwa ko ka zo gunsa neman ɗan abin da za ka sayar abunsa yana sayar da huluna ka ce ba ni hula guda ɗaya zannabukar ko ta banga wanda in ka je sayarwa ta yi ta kai dubu biyar ko wani abu mai kama da haka ya baka da nufin cewa sai an yi wata musamman yan albashi sun fi wannan gangaci ya zo ya karbi tumin atamfa ya ce sai an yi wata wanda su ne ya kace musu yan lunci biyu ne su lunci ba kawai ya karbi turmin a tamfan da ake sayarwa dubu sha biyar sai ya je ya sayar da shi dubu bakwai saboda tsaban lalacewa ya karbi taure da ake sayar da shi dubu talatin sai ya je ya kadar da shi a dubu ashirin kuma ƙasa da haka to bai'ul wannan ana kiransa bai'ul ina shine ya zo gurin mai sayar da irin waɗannan kayan a electronics ne fankoki ne talabijin ne ko menene zai zo a yi rajistarsa a littafi ya karbi tv ko ya karbi satellite receiver akan kudi naira dubu goma an rubuta a cikin littafin bashi ya karbi kudi ya karbi bashin dubu goma har ya juya zai tafi sai shi mai sayar da kayan ce masa wani na san yanzu kai zuwa za ka yi kasar ya ce kwarai ko alhaji kamar ka sani ni kudin nake bukata ba wannan din ba amma yanzu na neman bashi ba za a bani ba shi yasa na zo na ɗauki wannan kayan sai ba zan je sayar da shi yanzu ai kamar akwai wasu mutane na wanda suna so shi mutumin yana da agent ɗinsa sai ya ba su kuɗi sai su saya ya sayar maka dubu ya sayar masa dubu goma sai agent ɗinsa kuma su saya a gurin wanda ya karɓi bashi a matsayin dubu goma ɗin su saya a dubu bakwai na ka ga maka sai mutunci ya kware ku alaji an dubu bakwai sai ka fara zai shiga da sa amma fa wata ya kare zai kawo dubu goma to daidai yake da ka ba shi dubu goma ka kuma jira ya kawo maka naira dubu a ka ba shi dubu bakwai ka jira ya kawo maka dubu goma daga ƙarshe wannan sunansa bai'un ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tabaya'atum bil ina idan kuka koma kuna cinikayya ta hanyar bai'un ina shine wannan misalin da muka yi mai kayan ya baka bashin kaya da nufin zuwa lokaci kan za ka dawo masa da shi sai da ka tura za ka tafi sai ya ce na san kai ba abin da za ka yi da wannan haja tawa da ka karba sai yawa za ka je kai sai ya ce wani kuwa da to ai bari dai ina ga ta yi ma a gida kasa bai sai ya ce ina ga mata na suna saya bari jin same su sai ya ce to kaga wannan tafiyar a tambaya na baka a yi kodi kodi a diamond a holland dice ne wane ne menene sunansu suna nan a tamfofin manya-manya england in english works saboda haka ana sai da ta dubu talatin ne kai kuma yanzu na baka bashin ta dubu talatin ne su kuma yanzu kaga tunda na hannu ne mata na sun ce za su in ka sayar musu dubu sha takwas a waje da sun kara da kai to kenan kana ga inda za a ce a baka abin da ya kai haka ne kuma shi ya sani in ya je sayarwa a wani sha biyar ma sha bakwai zai sayar shi yanzu wannan sai dan kara masa dubu daya kan farashin sayarwa a wurin lincifin nasu da haka sai ya karbi wannan kuɗi dubu sha takwas da sunan wai matan gidan ne suka saya manzon Allah ya ce ko ko ba kuna irin wannan cinikayya idza tabaya'atu bil inati wa akhastum aznabal bakari wa raditum bil zalq sallallahu alaikum zulm Allah madaukakin sarki zai jefa muku talauci da kaskanci a cikin zukatanku da fuskokinku ta yadda ba ku da daraja da kima a fuskan abokanan gabanku manzon Allah ya ce wala yansi'uhu an kum hatta tarji'u ila dinikum ba zai dawo muku da martabanku ba da darajanku a fuskokin abokanan gabanku sai lokacin da kuka dawo kuna bin addinin ku sau da kafa babu ko shakka a neman cin dukiya ta ko ta halin kaka na halin yan uwa wannan yana daga cikin abubuwan da suke sababa mutane tashin hankali a kuncin rayuwa talauci da makamantansu domin arziki ake nema sai ake neman sa ta hanyar da bata dace ba shi kuma Allah baya barin aikata ba daidai din bai kyale ba a yi wa Allah ba daidai ba kuma Allah ya kyale dole sai ya ja kunnan masu yin ba daidai din ba saboda gobe kar su sake ko kuma kar wani ya koyi da dabi'un ya ce ai su ne masu yi sun zauna lafiya bare ni ba an kwatanta dan haka dai a riba na daga cikin munanan ayyuka da mutane suke a mu'amala da kuɗi da ake yi akwai wata gaba mai mahimmancin gaske game da abin da mutane yana da kyau a ce sun fahimta game da riba ko kuma baya cikin riba din shine yanzu misali wanda yake sayar da buhun hatsi a matsayin naira dubu daya naira dubu dubu yake sayarwa mutum ya zo kana kallo zai ajiye dubu ɗayan sai ya ɗauka ya bashi amma kai da ka zo ɗaukan buhun hatsinsa sai ce wani eh kai din nan ka ɗauka ba za ka dawo min da kuɗi na sai an muku albashi kace eh to saboda haka kai dubu da ɗari biyu za ka kawo sai ka ce ka yarda sai ka ɗauka ka tafi da shi saboda zuwa za ka yi ka je ka koma me za ka yi yanzu ba shi ba ba ruwansa shi ya baka buhun hatsi kuma za ka dawo da dubu da ɗari biyu ya sayar maka shi a haka saboda jinkirin da za a samu wannan riba ne ko ba riba ba ne ba riba ba ne ko kaɗan ba riba ba ne ba ya ciniki aka yi yawa kuma me yasa ya zama ba riba ba saboda hajarsa ka ɗauka ana lissafa inda wannan hajar zai juya ta hala zai ci riban da tafi ɗari biyu ɗin inda abunsa dubun take ba ba ba ba ka yi ba in ka je ka duba nailul auda na al-imamu shaukani ya ya tsefe bayani filla filla akan wannan qadiya mai yana da muhimmanci mutane su san wannan kana kallo a kan idanunka an ba da dubu ɗaya an saya amma kai a kan idanka sai ya ce kai wani fa sai dai dubu da ɗari biyu saboda cutar da za ka yi min da kayana sai ka ce kayan da aka rubuta dubu da ɗari biyu yanzu kai ba kuɗi ka karɓa ba abunsa kayansa ka karɓa kuma sayar maka yi a kan wannan farashin za ka dawo masa da kuɗinsa daga ƙarshen wata da ƙarin ɗari biyu bayan da ya saba sayarwa ba ko mutane wannan ba dubu sunansa ba sunansa ce da kayya kuma abin da ya sa ma Allah ya walakanta masu cin riba ɗin saboda ai sun ce yadda yanzu wannan ya ƙara kuɗi don ya sayar maka da abu to shi ma idan ya baka kuɗi ka dawo masa da gari ai daidai da innamal bai'u misalul riba kuma gashi Allah ya ce wa halallahu bai'a Allah kuma ya halatta kasuwanci kuma ya haramta kai abin da kake da kake kokarin alakanta shi da abin da Allah ya halatta dan haka masu irin wannan ɗabi'a na halatta kuɗin riba suna kokarin shiga rigar Allah ne domin Allah shine mai halattawa da kuma haramtawa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun taftaru ala allahi alkaziba innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihuna mata'un qalil ji Allah madaukakin sarki a kai dan uwa mai neman sai ka ci riba ka sani cewa lalle ce riba babu inda za ta kai ka face tabewa da halaka kuma idan za ka ci riba ka sani cewa kana yin ayaga ne da dokokin Allah saboda Allah ya ce kar kai sai kuma ka zo kana aikata wato ka jira ka ga jaza'in da zai biyo baya wasu mutane suna ganin cewa baya da cewa bala'i yakan mamaye gari gaba ɗaya ko ƙasa gaba ɗaya idan ana ƙazamin ciniki irin wannan sai suka ce shi mai cin riban har yanzu a hannun guda Allah yakan iya jefa masa ibtila'i a cikin tasa dukiya nawa muka ji labari an yi gobara a kasuwanni sai gobarar wani ikon Allah ta dauko shaguna ta dace tar tar tar sai ta tsallake wani shago kamar an ce bata tsallaka sai ta sake ci na gefe can ta wuce amma wannan shagon na tsake bata ci shi sai an zo ana bibiya ya aka yi wuta ta ci can ta tsallake nan yana da wani antifaya ne eh antifaya outbreak ne da ya lankaya a jiki a babu me dalili shine yana da immunity me immunity sa shine shi dukiyarsa babu harmaci dan haka Allah ba zai bari bauta ta durƙusar da shi a harkarsa ta kasuwa irin wannan abin an yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba a shagunan mutane a kasuwanni da suka cuta duka mun sani to wannan sai an zo ana bincike daga baya sai a gano cewa shi wannan ɗin in particular yana tausayawa bayan Allah yana da sauƙin hanyoyin sayarwa ko ko kuma saye sai yana da sauƙin hanyoyin ba da zakka in lokacin cire zakkan saye baya mako baya rowa to ita ko dukiyar riba du mai cin riba ɗin baya son ya cire ko da sisi ne baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mana bayanin riba sai yake cewa az-zahabu biz-zahabi riba in ka zo kana cinikin zinare da zinare a sunansa riba kamar misalin naira da naira riba illa ha'an wa ha sai bayan an zo a yi ciniki hannu da hannu al-fiddatu bil-fidda riban haka azurfa da azurfa riban in ka so kun kwatanta da takardun kuɗi sai ka ce dalar amurka da dalar amurka don kawai ka zo da tsohuwan dalar amurka wannan yana da sabuwa sai ce to za a canja maka da tsohuwar taka da za a baka sami amma fa za a samu rage a abin da za a baka to wannan rage da za a samu an rage farashin kenan dan shi mai baka sami mai ci riba sunan sa ya ce ba kai ne za ku yi biki sai ka zo kana neman sami kuɗi za ku yi kari kuma karin ma yanzu na ga ya zama kalubale ku ya zama kalubale don wata daga cikin shekarun mutane na najeriya ta je ta yi kari da kudi efcc sun yi ram da ita ya kware kuwa sun kama yawwa to ni ba ba san cewa haramun nan bane to kaga a dokan kasa a zo a yauki takaddan kudi takaddan kudin kasan mai daraja ko kuna falle su a wurin biki to kun ga tunda haramun ne dokan kasa ko mu musulunci ya ga mana la tubazzir متبذرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا kada ku yi almabazzaranci ka ɗauki dukiya kana kallewa ana tattaka ta da sunan wai kai mai kuɗi ne sunan wannan almabazzaranci ne mu mai almabazzaranci ku ɗan uwan shaidan shi kuma shaidan kafiri ne butuli ne ga ubangijinsa da haka sai ka ci gaba ko kuma ka daina to ita dai wannan ta shiga hannun efcc ko ba san za su kare ba don kwa ba za su yi musu da daɗi ba masu irin wannan abu don haka duk mai tunanin ma zai irin wannan sai ya shirya a ƙasar kano an yi wasu wanda bai fi shekara biyar ba baya sun yi tattasai da attaruhu mun san yan iriyan gurin sun iya wannan noma suka zo har nan wurinmu masu da su irin wannan suka su nemi wuri su yi bayan a can suna yi sai su raba hannu can din suna yi sun bari ana kula musu sai kuma tsoron su nemi gonaki zai su yi kuma an sanya din sai kuma su kwashe su tafi da shi can saboda sun san yadda tokan kara take tsada to sun yi sai ya zama shi yana da wani baiwa da Allah ya masa idan ya nuna ana cirewa kuma an masa tsari na zuba taki da sauransu tana cirewa yana ƙara huda yana haihuwa haka yake kawai sai suka ga sun tara kuɗi wanda suka yi wannan noman sai suka ce a zo a yi bikin ƙona kuɗi wannan abu fakar ka ɗauka tatsuniya ne da gasken gaske sun yi wannan abu bikin ƙona kuɗi ya ne bikin ƙona kuɗi wuta aka kunna an ɗebo masu kayan kaɗe-kaɗe ana kiɗa ana cashewa sai mutum ya falle bunch ta yi na miliyan ɗaya yanzu yana fallawa a kan wannan wutar tana cinyewa saboda su sun samu kudin noman tattasai sun yi wannan abin aka ɗauka haka tun da ana yi ga media aka ɗauka aka saki abu da gaske gashi an yi shi ne fa 'yan sandan najeriya suka ce da waka haɗa ba da kuba suka kama su an ci taronsu daga mai taron miliyan biyu sai mai taron miliyan uku gwargwadon kasamin abin da ya aikata wurin wannan kai da kudi a cikin wuta gwargwadon irin kamu da kuma tara da aka ci sai suka yi musu babu daɗi saboda haka almubazzaranci shine ka ɗauki dukiyar ƙasa dukiyar mai tsada mai wahalar nema kuma kuma kana tozon ƙasa yau don haka idan ka zo neman kuɗin canji da nufin za ku je ku yi hidiman biki sai ya ce eh kai na ka tsofin kuɗi ne dubu goma ko dubu ɗari eh to saboda haka za ka kawo dubu ɗari da goma ne sai ba ka dubu ɗari na sabbin kuɗi sai ka ce kayan da su na wani abu riba yawa in ka karɓa 10% kenan ka karɓi ya karɓi 10% a matsayin riba kai ka shiga uku shi ya shiga uku ta yi wani ya shiga tsakanin ya zama katibi mai rubutawa da kai da kai da shi da ya baka da mai rubutun manzo Allah ya ce hum sawatu ɗaya a fage na sulin kaga shi wancan ba abin da ya samu kawai rubuta waye to gwargwadon zama da ya yi shaida har ya zama ya rubuta hannunsa ya zama shaida da alƙalamin da ya amfani da shi da takardar da ya rubuta a kanta ya shiga uku shi ma da kai da ka bayar din da shi da ya karban da mai rubutun duk kun shiga lawanin tsinuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya kare saboda wannan ƙarin kuɗin da ya ƙara maka kuɗi a kan abin da za ka karɓa manzan Allah ya tsawatar sosai misalin abin shi ne kana da shinkafa mai tsakuwa wani kuma yana da shinkafarsa yar thailand sai ka zo ka ce kai yar thailand kake so ga sanaya ɗaya sai ce da ka san farashin su ɗaya bane ce to yanzu ka kawo sanaya da rabi sha kai kaɗai ka biyu da rabi ne kuma zan baka sha kaɗai ɗaya na yar thailand sai ka yarda sai ya ɗauki shakaɗe ɗaya baka na tailan ka ba shi shakaɗe biyu da rabi ko wani abu mai kama da haka abin da kuka yi kai da shi kun aikata cinikayya ta riba manzo Allah ya ce sai dai in kuna son ku yi wannan kai ka je ka sayar da taka mai tsakuwa din ka karɓo kuɗi ko da ku alisabin da aka yi din babu cuta a cikin farashi ana sayar da mai tsakuwa din naira ɗari biyar biyar ita kuma tailan din ana sayar da ita dubu biyu misali ta ninka ta gida hudu ke nan da haka sai ka je ka sayar da sanayya hudunka sai ka kawo kuɗi ka zo ka sayi wannan amma ba a yadda ba ka kawo sanayya hudu ka ce ai ko farashin su ɗaya ne ga sanayya hudu ta shinkafa mai tsakuwa ba ni shinkafa ɗaya yar thailand domin ita nake bukata da shi in kun yi haka ka aikata kun aikata riba sai ka sayar da taka ɗin a ɗari biyar biyar sai ka ɗauko kuɗin da ka sayar ka kawo masa ka karɓi wannan in ba haka ba kuma wannan cinikayya kun aikata riba don haka duk wani hatsi da yake kayi-kayi da hatsi barasa gero da gero kenan shi ma riba ne sai dai wancan ya sayar da kayi-kayin nasa ya zo ya sai hatsi barasa masu kyau a wurinka haka masara lunku-lunkun masara ko kuma kayi-kayin alkama ya je ya sayar tukuna sai ya zo ya sayi wannan alkama masu kyau in ba haka ba kuma kuka kulla cinikayya a wannan tsari na ƙari cewa ai naka tafi gwarasan tsaba naka sun fi kyau nasa kuma kayi-kayi ne ko kuma gashi nan dai gashi nan sai kuma kwallon cinikayya akan haka kun aikata abin da ake kira a kasuwancin riba shi ko mai kasuwancin riba ya shiga uku a rayuwarsa ta duniya saboda baya taɓa samun nutsuwa haka kuma zai ƙare a ɗaiɗaice da kuma azabar Allah da fushin Allah a kansa idan mun je gobe kiyama wannan ganin ya kamata mu ja birkin karatu din sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ci gaba daga yadda muka tsaya lalle riba mun shiga episode na riba din gobe ba ci gaba da bayani din akan masu cin riba din muna fata abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa duka mu yi tarayya a cikin lada wanda muka kuskure kuma na roƙon Allah gafara da addu'a mu cire fahimtar kurakuran a cikin zukatanmu akwai tambaya ko ƙarin bayani alaikum salam Allah kuma da magana ke kiɗa kenan